صرعت قومه خبائل بغي صرعت قومه خبائل بغي مدها المكر منهم والدهاء فاعتبقم خيل إلى الحرب تختال وللخيل في الوغى خيلاء قصدت فيهم القنا فقوى في الطعن منها في الطعن منها ما شانها الإيطاع في الطعن اسكرين
في الطعن منها ما شانها الإيطاع ما شانها الإيطاع وأثارت بأرض مكة نقعا ظن أن الغدو منها إشاع أحجمت عنده الحجون وأكله عند إيطائه القليل كداء ودهت أوجها بها وبيوتا مل منها الإكفاء والإكواء فدعوا حليم البرية أحلم البرية
فدعوا أحلم البرية فدعوا أحلم البرية والعفو جواب الحليم والإقضاء ناشدوه القرب التي من قريش قطعتها ترات والشهناء فأفى أفو قادر لم ينجسه عليهم بما مضى إجراء وإذ كان القطع والوصل وإذا كان القطع والوصل لله تساوى التقريب والإكسار وسواء عليه فيما أتاه من سواه الملام والإطراء ولو أن, ولو أن انتقامه لهوى النفس لدامت قطيئة وجفاء نعم قام لله قام لله في الأمور فعرضه الله منه تباين أعرض الله أذكرني شيء فعرض الله منه تباين ووفاء فعله كله جميل وهل ينبه إلا بما هواه الإناء أطرب السامعين ذكر علاه يا لراهم مالت بهم ندماء النبي الأمي أعلم من أسند عنه الرواة والحكماء وعدت نسدياره الآمى وجناء ومنت بوعدها الوجناء أفلا أنطوي لها في اقتضائه لتقوى ما بين الأفلاء بألوف البطهاء بألوف ال...
بألوف نعم. بألوف البطهاء يجلفها النيل وقد شف جوفها الإذماء أنكرت مصر فهي تنفر ما لاه بناء لعينها أو خلاء فأفضت على مراكها على مراكها باري على مبارك هابر فأفضت على مبارك هابر
كتها كتها فالبويب فالبويب فالحضراء فالكبات التي تليها فال- كباب فالكباب التي تليها فبئر النخل والركب قائلون والركب بفتح الراء والركب قائلون وراءه وراء رواء ري- والركب قائلون رواء نعم وغدت أيلة وحكل وقر مم.
خلفها فالمغارة فيحاء مم.
فعيون الأقصاب يتبعها النبك مم.
وتتلو كفافة الأوجاع
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيو جماعة شابير قوة المحرم hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara na da dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu wanda ya yi daidai da hudu ga watan tara miladiya haihuwar annabi isa da maryam alaihi salam shekara dubu biyu da ashirin za mu ci gaba da darasi na goma sha biyu a cikin wannan littafi mai albarka mai suna ummul qura fi madhi khairil bariya fi madhi khairil wara ummul qura fi madhi khairil wara wanda aka fi sani da alhamziya wadda muhammad ibn sa'id al-busiri ya rubuta Allah ya gafarta masa satin da ya gabata mun tsaya shafi na ashirin da uku yau za mu tashi a farkon shafi na ashirin da hudu wanda yana magana akan wauta shawa bayan ya gama magana da nasara da kuma yahudawa sai shiga maganganu ko kuma kawo magana akan abin da ya shafi su shawa da kuma bayyana wautarsu na rashin yadda da manzancin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tare da dukkanin dalilai da hujjoji sun bayyana waɗanda za su sa su yadda da manzancin annabi sallallahu alaihi sallama amma kuma ba su yadda ba to shine ya ci gaba da cewa sara'at qaumahu wato haba'ilu bagayin jam'u habala habala shine tarku shabaka tarko da ake kamun tsuntsu ko wani kwaro da shi wanda ake farauta da shi to jam'insa shine haba'ilu ba jam'u hablu ba ne hablu jam'insa hibalu amma haba'il to jam'i ne na habala to haba'ilu bagyin tarkuna na zalunci da ta'addanci sara'at qaumahu su suka halakar da mutanen annabi sallallahu alaihi wasallama yana rufe qurayshawa irin su Abu Jahl kamar yadda ya faɗa cewa mai sukar manzon Allah da zagin shi da aiban tashi to kamar mutumin da yake zuba ma kansa guba ne yana ciyar da kansa guba wannan zagin da suka ga annabi sallallahu alaihi wasallam shine matsayin wato guba gare shi domin shi zai halaka shi ko ba wa mutum komai ba ko ba a kashe shi ba ko ba a ɗauki matakin komai a kansa ba idan ya ce zai ɗauki hanya ta suka ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to wannan kaɗai ya ishe shi bala'i saboda haka ƙwarai shawa sun yi ta haɗa ma manzon allah tarko daban-daban na ya za su yi su halaka shi to amma daga ƙarshe kuma wala ya haiku almakaru sayyo illa bi ahli duk wani mugun tanadi da suke yi sai yana komawa kansu wa makaru wa makar Allah wallahu khairul makiri to shine abin da yake faɗa a nan haba'ilu bagayin tarkuna na zalunci da shishigi da ƙetare iyaka sara'at asalin kalmar sara'a daga as-sara'a ne ko as-sur'a shine kai kokowa ka kada mutum ka kai shi ƙasa eh laysa shadidu bisur'a gashi na a hadisi to wannan shine to amma abin da yake nufi anan halakarwa ko kashewa eh ba wai annabi tarkunan ba sun kada su kawai ba a'a sun halaka su sun kashe su tun da yau ina Abu Jahl yake sai dai tarihi ina Abu Lahab to kaga ina Suwa'i ibnu Asi ina Suwa'i waye duka sai dai tarihi sun riga sun bar duniya ya ce maddaha wannan haba'il ɗin kuma shi ya ƙara almakaru minhum mummunan tanadi da makirci minhum daga gare su maddaha sai ya ƙara ma wa'yancan tarkuna ƙarfi sai suka je suka taimaka wajen ƙara kashe su da kuma halaka su da sun tsaya ga iya tarkunan tuwa abin da dama dama kuma sun suka biyo da da makirci makirci eh waddiha'u bi kasri dal eh ba da ba waddiha'u da kuma wato da kuma ainihin kaihin kai tunani kaihin basira na na ya za kai kai to malamari shi ke kira addihawa a larabci shi ne ka tsaya ka sa kaifin hankali alfitina wa zaka na ya za ka fito ma al'amari to da masu kullun fafutukarsu yaya za su yi su su halaka annabi sallallahu alaihi wasallam ya za su yi su tarwatsa da awarsa ya za a yi su ruguza abinda Allah ya turo shi da shi to wannan abin wayan ga ababen guda biyu da almakaru mummunan talibin da suke shiryawa da addiha'u da kuma tunani na kaihin hankali da basira na ya za su yi su halaka annabi madda sai ya ƙara ma wayancan abubuwan ƙarfi sai zama mata madadi ya zama mata ziyada da ƙari sai suka yi da halaka su nan take to amma kuma duk da haka 'yan baya da suka zo daga baya ba su iya hankaltar wannan al'amari su ba da gaskiya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. To in an ka ce addiha bi ma'ana azzaka bizali haka alfitina ko alkiyasa bisi kusan duka ma'anunansu daya. fa'atathum khailun sai wasu irin dawakai khailun nukira littazin wasu manyan dawakai daga annabi sallallahu alaihi wasallama fa'atatuhum suka zo masu wayancan mutanen annabi sallallahu alaihi wasallam masu kulla ma annabi makirci da mugun tanadi yake cewa ilal harbi domin fuskanta su zuwa yaƙi tahtalu kuma dawakin na takaba suna takaba suna jiji da kai mana suna nishadi suna jin daɗi cewa za su yaƙi arna waɗanda suka kafirce mai Allah subhanahu wa ta'ala kuma dama yake cewa wa huyala'u taƙama ta tabbata lilkhaili ga dawakai filwaga lokacin da aka fito a farfajiyar yaƙi shi ne alwaga da alwaga da alhargu da alhaija'u san duka ba na su ne shi ne gwabzawa eh yawwa karawa to wannan kenan yana ɗaya daga cikin dalilan da yasa su larabawa suka zaɓi fita yaƙi da da dawakai akan sauran dabbobi ya ce ƙasadat fihimul ƙana alƙana jam'u ƙanatin alƙana shine kibiya ko mashi eh sai an ce alƙada jam'i kenan wato kibau na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ma su na sahabban manzon Allah qasadat fihim wato ta same su ta halaka su na yaƙe-yaƙen da aka yi musamman a yaƙin badar san kafirin da aka kashe ta hanyar kibiya suna da yawa an halbe wancan ya faɗi ya mutu an halbe wancan ya faɗi ya mutu tun da lokacin ba bindiga akwai babban makami wanda zai daidai da ak-47 to shine kibiya ta kwarai mashi mai kyau shi suke amfani da shi to ƙasa rathum ta nufi su mutanen annabi sallallahu alaihi wasallama ta halaka su ya ce faƙawa fi ta'ani faƙawafi wannan sai ya bayu cewa ƙafiyoyi na suka ƙawafi jam'u ƙafiya wal ƙafiya shi ne akhiru shai imma min alwara wa imma min al'ama ƙarshen abu a gaba ko baya shi yasa ake cewa ƙeyan mutum ta baya ko ta gaba wannan shi ne ƙafiya ba kafa ba kafiya shi yasa aka kira قافية تبيتي أذكرت قافية لأنها في آخر البيت لأنها في آخر البيت التي صرعت قومه هبائل بغي مدها المكر منهم والدهاء والدهاء شيني قافية شيني قافية والدهاء wannan kalmat ita ake kira yawon kafiya a wadda hau to haka ƙeyan mutum ita ma ta baya ana kiranta kafiya haka ta gaba ita ma ana kiranta kafiya to jam'insu shi ne kawafi to ma'ana wayannan kawafai nasu na suka min ha daga wayancan masu da aka ambata ma sha na halifau wanda kaucewa bai ainihin wato muna na wayannan masu ba ma'ana babu wata kibiya da aka samu ta kauce ga wani ƙeyar kafiri Allah ya taimaka duk wani kafirin da aka halba ma mashi kuma sai ka ga ba a kuskure don cikin sahabbai akwai waɗanda suka shahara game da wannan duk abin da suka halba sai sun sai sun same shi to ne da kokari ya tabbatar maka irin yadda aka tarwatsa su wanda a cikin wannan kadai ya kamata su gano akwai mu'jiza to yanci al-itab shine kaucewa akan tsari abinda zai kauce akan tsari kila ka halba kibiya madadin ta ya gaba sai ta koma yamma to wannan bai bai muna na wayannan masu ba dan duk kibiya an ka halba ta faɗi ko ta auku ba inda aka halba ta ba inda aka aika ta ba to ai ta samu matsala an illata ta sai mu aje wannan kalma za mu dawo a kanta al'itau wa asarat bi ardi makkata naqan a wayancan dawakai da aka ambata khailun da ya ambata fa atathum khailun ila al-harbi takhtalu to fa asarat sai ta motsar da naƙa'an ƙura bi ardi makkata a ƙasan makka lokacin da aka gwabza kenan fa'asar na bihi naƙa'a to wannan shi ne zunna saboda tashin ƙura sai da aka yi zaton annal guduwa cewa safiya ta wannan lokaci min ha daga wannan ƙura isha'u kamar yamma ne ya shigo saboda ƙura gaba ɗaya ta rufe haske ta rufe rana kai kaya zaton cewa fa ana dab da magaribi yaƙi ya kai yaƙi kuma abin da ya motsar da ƙurat shine dawakan sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam shine abin da ƙur'ani ya ambata fa asar nabi na ka sai a kashe waya yake cewa alhajun rafin da ake kira alhajun ismu makanin sunan wani bagire ne a nan makka ana kiransa alhajun wasu sun ce rafi ne wasu kuma sun ce a dutse ne wasu kuma sun ce a sunan kofa ne kusa yanzu wurin a wancan lokaci daga baya aka sa mai suna da babul mu'alla to yanzu daga baya sun canza wannan suna ban san sunan da sun kasa ba amma da ana kiran shi da babul mu'alla to wannan wurin da ake kira alhajunu wannan wurin da ake kira alhajunu tunda ana rakoda sai ka bari yayin a tura ma kare daukan mana hankali ahjamat sai da ta kame kanta sai da ta yi shiru eh akan ce أحجم الرجل إذا سكت وكف عن شيء to akan faɗi haka mutum ya kame daga aikata wani abu to sai da ta kame ta yi shiru inda hu gun wannan ƙurar ta kasa cewa komai saboda ƙuran da ya taso ya fi nata don wurin an ce yana da ƙura sosai kuma kuda'u wancan na ƙarshe wurin da ake kira kuda'u ko ƙofar kuda'u sunan ƙofa ce wa aka da ta bayar da alƙalila ƙura ya kaɗan inda ya ta'ihi a lokacin bayarwarsa saboda haka lokacin da wannan ƙurar dawakin ta tashi to duk sai da ta dushe wa'annan wuraren guda biyu da ƙurar da take motsawa a wurin alhajunu da ƙurar da take motsawa wajen alkuda'u na fahimtar wannan wanda kusan duk yankin maka a wannan lokaci ba wuri wanda ke tara ƙura kamar yannan wuraren guda biyu to amma ya an kwatanta ƙurar da wakan nan na sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam da tasu to ya abinda sun ka bara ba komai bane laisa bi shay'in shi yasa ya sifanta shi da kaɗan ya sifanta shi da kaɗan shi ne wa akadal kalila ko yawwa kuda'u kuda'u ta bayar da ƙura ya kaɗan inda ya ta'ihi a gun bayarwarsa a lokacin da take bayar da ƙuran ba ta bayar da mai yawa ba nisba da in an dangana ta da ƙurar da wa'ancan dawakan suka tada wadahat aujuhan ta halakar da fuskoki da dama biha a dalilinta wa buyutan kuma ta halakar da gidaje da yawa ya ce mullamin hal'ikifawu sai da aka ƙosa ma da wadatuwar da ta zo da shi ma'ana wadatuwar ta sai da aka ƙosa da ita wal'ikiwa'u da kuma takama a da lafazin al'ita'u da muka ce aje mune shi a ƙarshen baiti da uku kafiya ta ƙarshen baiti na uku ko da al'ikifa'u da al'ikiwa'u wayannan duka alfazu ne na malaman ilmul arut sa daga cikin uyubul kafiya guda bakwai aibobi na kafiya ko na wake ko na ƙasida saboda haka shi ilmul arut dama an aza maka shine litufarrik baina sahihi shi'ri wa sakaibi don ka rarrabe tsakanin waka lafiyayya da kuma waka marar lafiya kamar yadda ilmu mustalah hadis an aza shine don ka tantance baina sahihi wa da'if tsakanin hadisi kaza ya inganta hadisi kaza bai inganta ba to duk wanda baya da ilimin arus ba zai iya gane cewa waka kaza tana bisa tsari ba ko waka kaza ba ta da tsari saboda baya da wannan na'urat to shi yasa aka aza wannan ilimi babban malami al-ahmad al-khalil ibn ahmad al-farahidi al-azdi shi ya aza ilimin wanda an haife shi hijira na da shekara ɗari cif aka haife shi ya rasu kuma hijira na da shekara ɗari ɗaya da sittin dole aka ya shekara sittin a duniya kuma ilimi ne wanda kamar shek sha'ban ya faɗa a cikin alfiyarsa ta ilmul arut alwajihul jami fi ilmai khalil alfiya ce baiti dubu da wani abu na kan ilmin arus to dalilin da yasa ya aza ilimin saboda a zamaninsa al'imam sibawai ɗalibinsa ne yana ɗaya daga cikin almajiransa to wanda shi sibawai asalan shi ba ma na hawa a gabansa ba can farko hadisi ya fara karatu ɗalibi ne na hadisi to dalilin da yasa ya nemi ilimin na wata matsala ta faru da shi tsakanin wani abokinsa da dukkaninsu almajiran shi alkhalil sai shi sibawai ya karanta wata kalma ta hadis sai wancan ana kiransa hamadu ya ce masa kalmar nan ba haka take ba kalmar ra'afa to da shi sibawai ya zo sai karanta ra'ufa ra'ufa min babi fa'ula sai hamadu ya ce mai ba haka kalmar nan take ba ai ra'afan min babi fa'ala eh min babi fa'ala ya fa'alu ra'afa ya ra'afu ba min babi fa'ula ya fa'ulu bane ko fa'ula ya fa'alu sai siboyi sai ya je wajen malaminsa alkhalil ya ce ga takaddamar da mun kai da ni da hamadu ya ce abinda hamadu ya fada shi ne gaskiya ya ce to nike nan ya ce to wallahi la'atuliban na ilman la yukhati'uni ahadun ya ce ni ko sai na nemi ilimin da har duniya ta nade ba wanda zai zo ya ce na yi kuskure to daga nan sai yadda kofa game da ilimin na hau shi ne a duniya sai da ya shahara har ya wallafa littafin da ake kira alkitab tsara lil'alam alamul ghalaba da an ce alkitab to babu wani littafi da ake la'akari da shi in ba kitabu si ba wai ba a ciki ya tara ilimin na hau to littafin ya samu karkuwa kwarai da gaske sai da ya zama mujtahidi ya kakkafa wasu usulu na nahawu waɗanda ma babu su a da Allah ya saba abin karbuwa kuma duka duka shekara sai talatin da biyu ne ko uku a duniya shi alima musibawai yaro ne matashi to sai mutane suka karkata ga littafin to shine kuma matsalar da annan duk wanda zai karanci arabiya to yana da bukata game da abin da ya shafi wato sanin baitoci saboda shawahid za ka ga in kana karanta shuruhu na littafan nawa suna yawan kawo shawahid na baitoci to amma sai ya zan ana karanta baitocin ba bisa tsari na ilimin arud ba wani zai zo ya zauna ya kirkiro kasida ba bisa wani ma'auni wanda larabawa sun kasa ba da shi ba to shi kuma al'imamu khalil nan ne sai ya tafi makka ya zauna wurin ka'aba ya roƙi allah allah ya bashi ilimin da ba a taɓa baiwa kowa shi ba a duniya to shine sai allah ya masa ilhamin wannan ilimi na ilmul arus saboda haka bai taba karatunsa ba min gaibi shi ilhamin ne min Allah eh kamin al-khalil ba a taba samun wani abu bai ilmul arut ba wal qafiya ba taba ba to wannan shine kuma duk wanda bai san ilimin arut ba jan baiti ma ba zai iya ba da ka san mutum bai da nahau bai iya karanta larabci yadda ya kamata to haka shi ma ilimin aruti shi duk sanin ka game da nahautu inda baiti za ka ja ba wai kai ka kirgiro kasida ba kama ja baitin to dole sai an samu wannan ilimi kuma ya daga cikin ilmomi guda takwas na luga da adabi da ake buƙatar kamin mutum ya zama malami a ce ya san su akwai fiqhul lugha wanda shine muke karatu a nan sanin mufradat na al-kalimat al-lughawiyya na san kalma kaza na san kalma kaza na san kalma kaza wannan shine awwal shay fil lugha ya zan kana da jarin kalmomi sanan na biyu ka karanta ilmin nahawi sannan ka karanta ilmu sarf ilmu as-sarf sannan ka koba cikin ulumul balaga salasa ilmul ma'ani ilmul bayan ilmul bade shi ne da shida daga nan sai ka koma ga arut ilmul arut ilmul kafiya ilimin shi ma kashi biyu ne akwai ilmul arut akwai ilmul kafiya to wannan ba ka zama malami sai ka san su duk wanda ka ji malamai sun ce mujtahidi ko malami ko zai yi magana magana sa ta zama hujja to a iya arbiya wannan su ake nema gare shi wasu na ƙara ilmul istiqaq shi ma ilimi ne mai cin gashin kansa shi kuma yana karantar da kai in ka ga kalma ga inda an ka ciro ta ga asalinta to suna karawa da shi to duk wanda ke son ya zama malami ko yau in ka san wayannan ilmomin to duk ilimi na duniya za ka iya karantarsa kuma za ka iya zama malami cikin shi ko da ba ka da malami saboda duk alatu na arabiya ka tara su duk abin da an ka kawo da larabci za ka karanta shi kuma ka gane shi abin da kake bukata ki ne sai dai mustalahat na fanni in musalawar hadisi dai kana bukatar ka sa alhadisu almawquf almarfu almusalsal da makamantansu sai dai ka karanci al-istilahat na ahlul fanni haka usulul fiqh to yadda mutane ke dokar ilimi abin ya wuce nan eh duk mutumin da bai so ga abubuwa ba to ba a kira ne malami fil haqiqa to in ka san su sannan ne zaka fara karatun shari'a sai ka fara karatun fiqh أصول الفقه حديثي مصطلح الحديث sai ulumul tafsir to in ka san waɗanda abubuwa an ta'alimu wa an talmujtahi ya halatta kai ijtihadi ya halatta in matsala ta zo sabuwa ka zauna kai ijtihadi cikin ilmomin nan da Allah ya baka sai ka fitar da fahimta ka kuma za a karba hatta ko miftahu tafsiri kuka duba mala abdullahi gwanda duk ya kawo su da mutane hayaniya suke mutum baya tausayin kansa riga ana rigima a wajen wayar riga ta malanta wane ce ni zan sa wane ce ni zan sa wane ce ni zan sa alhali kuma laisu bishai da za ka ɗauko ma'auni ka auna su na ilimi laisu bishai saboda haka mu tashi tsaye yanzu kun ga mun fara da guda mun ka fara sai na hau sarfu na nan najiran mu balaga na nan najiran mu ilmomin ta gaba da shi ma ilmin ilmul arut insha Allah nan gaba za mu samu littafin da muka sa eh dan dole ne dole ne shi a karanta shi da yana dan da wahala saboda wahalar sa kasaratu mustalahat ya fi kowane fanni mustalahat komai da sunansa ka ji wani abu al'autaru wani abu al'asbabu su ma a zuwa karkasa maka shi sababu khafifun sababu saƙilun watadun majmu watadun mafruk fasila sugura kubura azihafatu wal ilal azihafatu din ma a karkasa maka su akwai alhablu akwai al'idimaru akwai alwaqsu akwai al'asbu ga sunan da yawa haka in ka zo ciki al'ilal al'ilal guda guda biyar ne ko shida suwa zai hafatu guda goma sha biyu ne ko suna kawo takwas wannan iya ilimin arot in ka koma bangaren kafiya shi ma akwai a kasamul kafiya kashe-kashenta akwai uyubu ha guda takwas wanda gashi malam ya kawo mana guda uku sannan ka san albuhuru shi'iriya guda goma sha shida suna nan da yawa akwai albahar tsawi tawilun lahu bainal buhuri fada'ilu fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilu wanda wannan kusan duk mu'allakat din nan da kake gani da wannan wazanin aka rubuta su mu'allakat na su imrul qais shi ne wazanin mai shiriniya khalilai ya uza bil muhassabi wanzila shi ne wazaninsa akwai ba albaharul madid labadidu shi'iri indi sifatu fa'ilatun fa'ilun fa'ilatu fa'ilatun fa'ilun fa'ilatu haka akwai alkhafif shi ne wazanin na shi mai wannan kasida baharul khafif فاعلات مستفعل فاعلات فاعلات مستفعل فاعلات شيني وزن انسى مثالي وأثارت مثالي كوي زام باير وأثارت فاعلات فاعلات تفعيلات أكوي الخبن كوي بنا معلمان أرود سكي كرا الخبن شيني حذف الثاني الساكن من التفعيلة a share harafi biyu harafi na biyu mai sukuna a cikin taf'ila kuma duk baiti yana da abubuwa yana da al'arut yana da addarb sannan yana da alhashu to shi wannan baiti al'arut dinsa shine naqa'an kalimatul akhira fi sadr al-bait ita ake kira al'arut eh kalimatul akhira fi ajiz al-bait ita ake kira addarbu ita ce isha'u ko? isha'u to ita ce addarbu wasarar bi ardi makkata zunna annal guduwa minha wannan ana kiransa alhashu ana kiransa alhashu to su da ba zihafat sukan shiga alhashu kuma suna shigan addarbu kuma suna shigan al'arus to wannan taf'ila ta farko wa asarat asalin sa fa'ilatun ne musafilun fa'ilatun to yanzu a shafe wannan alif din na gaban fa sai ka ce fa'ilatun wa a fa'i fa la ratun bi ardi mak bi ardi mak kun gan shi ko yawwa saboda waccan taf'ila suna da habnu habnu yau kun yi sabon abu ko? bi ardi mak mutaf'ilun ita ma tana da habnu mutaf'ilun asalinsa mustaf'ilun ne ta naƙa'an ta naƙa'an a katanaka'an shi ne tafila ta ƙarshe fa'ilatun fa'ilatun ita sahiha ce ta kubuta zunna an gan shi ko? zunna annal eh shi kuma fa'ilatun mallan ai ba ba ra'ayi ake bi abin ka'ida ce ka bi a hankali zunna annal fa'ilatun ita ma ce ta kubuta guduwa min guduwa min kun gan shi ko yawwa mutaf'ilun ita ma tana da khabnu mutaf'ilun ha'isha'u fa'ilatun eh to duk waka haka za ka yi ka gano cewa kasida kaza bahari kaza ce wanda shi ake kira albaharul khafif albaharu suna da yawa kuma bai da wahala sosai yana cikin ma'aunai da suka fi sauƙi wajen udabawu wajen wajen kawo kasida duk da ba a cika yawa amfani da shi ba an fi yawan amfani da shi albaharu tawil fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilu da albaharu basit innal basita ladayhi yusatu al'amalu mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilu wazanin mana alburda eh kun tuna ko amin tazakkuri jiranin bizi salani mazajta dam'an jara bi maqulatin bidan to albaharu basit baharu البسيطي أوكي الرجز في أبهر الألجاز بهر يسهل مستفئل مستفئل مستفئل مستفئل شي هذا الصوتي شي هبار الشعراء ما أكي كرانسا دولة بيلا وحالا komi lalacewa adibi to yana iya kago kasida a kansa amma dai ni dun na fi jin saukin albaharul kamil kammala jamalu min albuhuril kamilu mutafa'ilun mutafa'ilun mutafa'il ni dai na fi jin saukin sa bari cikakke ke bari cikakke sauraka mu tashi tsaye abinda ya sa ne muku wannan bayani don kusan ba wai na hauɗe ne ai ba na hauɗe na ba wanda bai san ilimin arud ba in ya zo ga wani kalmomi sai ya ɗauka mala yana ishara ne ga ilmul arus kuma kowace kasida ana buƙatar kana jin suna cewa taqti'ul abyat ko ne baiti sai ka yanke shi da kasan kana da irabi to a ilimin arut yankan baiti sai ka yanke shi bayan ka yanke shi sannan kuma sai ka auna shi sai ka kawo wazani inda adda inda az-zihaf da al'illa suka shiga kuma duka yi bayani duka duka kai bayani to insha Allah ta'ala in luga din ta fara zaunuwa sosai da nahau za a samu dan littafi akwai dan haka ɗaya daga cikin wanda mahaifinsa ɗalibin shehu dan fodiyo ne ya rubuta littafi karami na ilmin arut da yana da kyau sosai sun galibi shi ake karatu makarantun zaure da kuma ramiza alhazarajiya duk da ilimin ya mutu mata mata ilmin arut ilimin arudi gaskiya ya mutu saboda yana cikin ilmomin da yake da wahala duk mutumin da Allah bai bashi zaka'i ba to da wahala ya gane ilimin arudi saboda shi kullu shay'in tahfazu kullu shay shi har da kawai yake yahi bukata aksaru min kulli shay shi yasa dan komai nasa istilahat ne formuloli ne komai kuma sai ka haddace shi yana da wahala sosai shi yasa ba kowa ke fadawa wannan janibi ba da yawa daga cikin malamai zaka ga suna kokawa game da wannan fannin cewa ya nemi su wahala to amma kuma ni a fahimta ta bai da wahala bai da wahala Allah ta ya taimaka to shi ne saboda haka al'iƙa'u abinda suke kira al'iƙa'u waccan na farko a ilimin kafiya wanda mun ce aibi ne daga cikin aibobi guda takwas ma'anar kafiya shine takararu kalimatin rawayi ƙabla saba'ati abiyati shine a maimaita rawayi a maimaita kafiya eh a maimaita kalma ta kafiya kamin cikar baitoci guda bakwai misali da ya ce قصدت فيهم القنا فقوى في الطعن منها ما شانها الإيطاء تو الإيطاء شيني روي شيني كافية تو إذا ساكي ما ميت الإيطاء دين أقشن wani baiti cikin waƙin nan nashi kuma ba a samu baiti ta bakwai ba to wannan shi ake kira al'ita'u wai akwai aibi ya nuna kasawarsa ya zai maimaita kalma bayan ya faɗe ta a can to wannan ya nuna bai da jari bai cika cikakken adibi ba to da a ce ya sake maimaita kalma al'ita'u ga wannan baiti na wadahat aujuhan biha wa buyutan mulla min hal ikifa'u kila ya ce wal'ita'u to sai a ce an samu al'ita'u wadda shi ake kira al'ita'u amma an samu baiti bakwai tsakanin kafiya din sannan adibi ya sake maimaita ta to wannan ba matsala domin baiti na farko baiti kwaya daya da kiransa aliyati in ka kera baiti kwaya daya to aka kira shi aliyati in ya kai baiti biyu ya kai uku ya kai abin nan daga baiti biyu zuwa uku sukan kira shi annutufa annutufa suke kiransa to daga uku zuwa baiti shida shi suke kira alƙitiya daga baiti bakwai zuwa abin da ya sama shi ake kira alƙasida in ya kai dubu sai su kira shi alfiya daga dubu zuwa dubu biyu dubu uku dubu hudu duk alfiya ne duk waƙin da ya haura dubu to za ka kira shi alfiya amma in bai kai dubu ba to sunansa ƙasida ko da baiti ɗari biyar ne ko ɗari bakwai ko ɗari nawa to idan ya kawo kafiya sannan ya kawo baitoci guda bakwai to dan ya sake maimaita kafiya din ba ko rawiyi din ba matsala ba ba ba matsala tunda an dan tafi yawa to wannan shine amma kuma suka ce labzan wa ma'ana ya zan lafazinsu ɗaya da ta farko da ta biyu ma'anarsu ɗaya kuma lafazinsu ɗaya wannan shine aibi idan ya zan lafazinsu ɗaya amma ma'anar ta farko daban ta biyu ma ma'anar ta daban to wannan ba matsala to sai al-ikifa'u al-ikifa'u shi kuma ma'anarsa wadahat aujuhan ko eh mulla min hal ikifa'u kun gan shi to shi kuma abinda ake kira al-iktifa'u a ilimin arud suka ce abin nan ikhtilafur rawi ikhtilafur rawi bil huruf al mutaqaraba fil makharij shine adibi ya kawo rawi guda biyu rawi na farko ko kafiya ta farko da ta biyu suna dauke da wasu haruffa waɗanda sun kaso kama da juna wajen mafita eh kamar harafin lamun da nunun to misali cikin a abin nan cikin ƙarshen cikin al'arut na sabirul bait ya kawo taf'ila mai ɗauke da lamun sannan da ya zo kuma ga abdaru ƙarshen ajazul bait kuma ya kawo wata kalma wadda tana ɗauke da nunun to wannan ana kiransa da al-ikifau an samu al-ikifau saboda ya kawo kalmomi suna ɗauke da haruffa kuma sun so kama da juna da harkar wake fasaha ce adabi ne adibi kuma duk abin da zai kawo rashin fasaha da rashin ƙwarewa ba a buƙatarsa ana son in ka kawo kafiya ƙwaya ɗaya a baiti na farko to haka gama waƙen ka kaka sake maimaita ta wannan haka an kafa da su to yanzu ka nuna ka cika inda ba kowa ke iya haka ba za a gali da daban da kama addaliya ta ɗan nasu wadda za mu sata insha Allah to ita tana da wannan ita babu takarari ciki babu al'ikifa'u a ciki to na yi muku bayanin su ne in mun cin musu cikin waƙin duk za ku gansu a fili al'ikiwa'u shi kuma a nassa ikhtilafu harkatin rawayi shine baitin farko misali kafiyarsa ta kare da harafi marfu'i baiti na biyu kafiyarsa ko rawayi din shi ya kare da ainihin wato harafi mai nasaba ko jarra can yayi rufa ga baitin da ya gabata a ƙarshe eh kawar misali a ce kila da ya zo nan ga yace ahjamat indahul hajunu wa akada inda ita'ihil qalila kuda'u to da yace kuda'u misali da yazo nan da a ce ya ce mulla min hal ikfa'u wal ikwai wal ikwai sai bai jarra to wannan ana kiran sa al ikwau a ma'anar sa luga shine abin nan nuna kasaita da nuna isa shi ake kira al ikwau to akwai wuraren da sun kazo cikin kasidat duk da mun yi ta can musu amma bai muku bayani ba saboda mu taɓa bayani akan ilimin arud ba to amma tun da mun ɗaya bayani duk sanda mun ka kawo ga al'iqa'u za mu yi bayani in mun kawo ga al'ikifa'u za mu yi bayani in mun kawo ga al'ikiwa'u za mu yi bayani cikin aibobin kafiya guda takwas da aka ambata fada'u sai su kafirai to shine mulla min hal ikifa'u ko an kosa min ha daga gare ta al ikifa'u game da isuwarta ko wadatuwarta wal ikiwa'u da kuma nuna kasaita fada'u ahlamal bariya sai su da suka ciwaya sai suka kira mafi haƙurin talikai gaba ɗaya shine manzon Allah da aka gwabza aka gwabza suka ciwaya suka kira mafi juriyar talikai cewa a yi musu afuwa wal'afu kuma rangwame jawabul halimi dama shi ne amsa ta mai juriya wal igidau da kuma rufe idanu shi ne ma'ana kau da kai ma'ana kau da kai akan abin da an kai masa dama shi ne amsarsa suna nema sai ce to shi kenan an muku afuwa wannan hatta a fatahu maka ya faru na shaduhul qurba sai da suka hada shi da zumuntar da ke tsakaninsu allati min quraishin bai take cikin quraishawa tunda shi ma ba quraishi ne suka ce ka tuna zumuntar da ke tsakanin mu da kai kai muna afuwa da bai ce to an muku afuwa yake cewa wadda wannan zumunta qata'atha ko attiratu zalunci shine attiratu eh zalunci da tauye haƙƙi qata'atha ta yanke wannan zumunta tsakanin wanda suka yi tsakanin su da annabi washa hana'u da kiyayya fa'afa afwa qadirin annabi sai musu rangwame rangwame na wanda ya samu damar ya dauki fansa ya samu damar ya ɗauki fansa ya rama abin da aka yi masa amma sai ce ya yi afuwa ya yi afuwa igira'u wancan na ƙarshe waccan kafiya igira'u kai farmaki da hari lam yunaggisu bai gurɓata wannan afuwa alaihim akan su ba bai mama ba da abin da ya gabata a baya mana tun sadda ya ce ya yi musu afuwa to kuma bai taɓa tanadar wani yaƙi ko wani farmaki ya kai musu ba idan kada ka ce kawa mutum afuwa kuma bayan 'yan shekaru kuma ka tuna ka ce za ka rama a'a to wannan ya ba afuwa ba ce afuwa in an yi ta an yi ta ne har abada wa idza kana al duk sanda aka samu yanke zumunta wal wasl ko sada zumunta lillahi ana yin su ne don Allah ka yanke da mutum saboda Allah ka sada da mutum saboda Allah to tasawar taqribu wal iqsa'u eh kusanci da nisantawa za su zama daidai wa daidai kenan eh ba za a ce nan inda ka kusanto wanda ka kusanto shi don Allah ba a ce kai ba daidai ba wanda kan nisanta shi don ka nisanta shi saboda Allah ba za a ce kuma kai laifi ba saboda haka tasawa sun daidaita at taqribu kusantawa wal iqsa'u waja min aqsal madina wal iqsa'u da kuma nisantawa wa sawa'un alaihi daidai yake auren annabi sallallahu alaihi wa sallama almalamu ga can karshe almalamu ko ka zarge shi wal idra'u ko ka yabe shi to daidai yake ga annabi sallallahu alaihi sallama fi ma atahu a cikin abin da zai zo masa min na cutarwa min suwahu daga waninsa ko ka yabi annabi ko ka soke shi to shi annabi duka ɗaya ne a wurinsa don ka soke shi ko ka zarge shi ba zai sa ya kasa yi ma adalci ba a'a zai maka adalci al'itara shi ne yabo walau da a ce an nan teƙamahu ɗaukar fansar da annabi sallallahu alaihi wasallama yake ramuwa lihawan nafs yana yi ne don son kansa kawai shi yasa yake ɗaukar fansa ba wai don addini ya ci gaba don Allah ba ya ce ladamat qati'atun to da wannan yanke zumunta ɗin ta dawwama waje fa'u da kuma nisantar juna da babu yadda za a ce ga wata rana ta zo har an samu kusanci tsakani ne da Qurayshawa kenan ya nuna ni ramuwar da Annabi sallallahu alaihi wasallama ke yi ba yana yin ta bane don kansa ko don amfanin kansa yana yi ne saboda Allah subhanahu wa ta'ala qama lillahi annabi sallallahu alaihi wasallama ya tsayu lillahi don Allah fil umuri a cikin dukkanin al'amurra karka yi istisna duk wani al'amari manzo Allah ya tsayu da shi ne saboda Allah a dalilin haka fa ardallaha Allahumma sai ya yardar da Allah subhanahu wa ta'ala ya yardar da Allah subhanahu wa ta'ala tabayunun ko wannan saba ma mushrikai da yayi wa wafa'u da kuma cika alƙawalin da yawa waliyan Allah sune masu imani to wannan sai yardar da Allah subhanahu wata'ala saboda haka tabayun wata wa wafa'u an samu tanazuyi ga fi'ilin fa'arba duk da ba mu kai a tanazu ba ko a ilimin nahau yana nan zuwa insha Allah eh shine amin yanzu yana da ma'amulai guda biyu ko uku kuma kowane yana da bukata da shi ga fi'ili kila an samu fa'ilai guda uku ko hudu fi'ili kwaya ne dole ana kira sa at-tanazu za mu cin mai anharu to kun ga tabayun fa'ili ne wa wafa'u shi ma fa'ili ne duka fi'ilinsu arba arba ne fi'ilinsa saboda ka saba mushrikai wa wafa'u da kuma cika alkawali ga masu imani to ya yarda da ubangijinsa Allah fi'iluhu aikin manzo Allah kulluhu jamil gaba ɗayansa mai kyau ne duk wani aiki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mai kyau ne sai ce to ga tambaya wa hal yalla yanbahul ina'u ka taba ganin ƙwarya ta zubar da ruwa illa bi ma hawa sai da abin da ke cikin ta ko za ta zubar da abin da ba a sa mata ba to duk abin da kaga ya fito daga wurin manzon Allah sa mai shi an kai shi ne ba Allah shahi duk wani alkhairi da kaga yana fita daga annabi an kinsa mai shi ne cikin zuciyarsa sallallahu alaihi alihi wasallam zikiru ulahu ko alahu ambaton sifofinsa maɗaukaka a tsarabar sani'ina ya faranta ran masu saurari duk sanda aka ambaci darajojin annabi sai ka ga mai sauraro ya samu farin ciki sai dai in maƙiyin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya larahin wani ana kiransa alistigasa alistigasa za mu yi shi cikin ibn al-wardi insha Allah a tuhfatul wardiya al-istighasa ake kiransa ya larahib wato ma'anarsa shine ma'ana ya shine ka kira wani ya agaza maka akan wani abu shi ake kira al-istighasa ka nemi agajin wani akan wani abu da ya buwaye ka ko yake son ya cutar da kai an fahimci wannan shi ake kira alisigasa to akan zo masa da harfin nida ya sannan akan zo masa da lamun maftuha sunan da ke bayan ta sai ya zama majrur sai ya zama majrur eh saboda haka min hurufil jar akwai lamul istigasa yadda aka ce ya larahib ma'ana ya masu duk wanda ke agaji to ya kawo agaji ga abin da ake kira rahu shine giya sun ce sun miyar hamru rahan li'anna shariba ha yurihu iza shariba an kira giya arrahu dan arrahu shine hutu saboda in mutum damuwa ta yi mai yawa ya sha giya sai ya dinga ganin kowa kar ko ba haka bane in yana jin kunya al'umma ko mutane da ya sha to shikenan kar ya ka kallon kowa bai jin kunya babansa bai jin kunya surukinsa bai jin kunya yayansa zai yi abin da ya kada sannan in yana da wata damuwa da ka damu ne da ya sha to shikenan to shi yasa daga cikin sunayen giya akwai arrah wanda mun karanta shi a cikin dan barani to yake cewa malat da ta karkatar da annu da ma'u jam'u nadim nadim shine mai shan giya sharibul khamr da ta karkatar da mashayan giya bihi a dalilin ita wannan giya duk sanda mashaya suka sha za a ga suna wani tangadi haka suna dan abin nan tawa ba giya ta hakika yake nufi ba yana nufin giyar son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ma ta yi kama da giya saboda tana sa ma mutum farin cikin da zai kasa gano ina yi da farin ciki iya yi wato yakan sa mutum ya fita hayyacinsa kamar faɗin bawan Allah nan Allahumma anta abdi wa ana rabbuka daga farin ciki ne akhfa min shiddatil farah kamar yadda ya zo a hadisi ya yi kuskure saboda tsananin farin ciki da ya masa yawa annabiyu annabi sallallahu alaihi sallama ko dai ya zama minan nabai ya zama minan nabai shine da alkhabar ala wazni fa'il allazi yakhbiru anillahi azza wa jalla wanda yake bada labari daga Allah ko kuma ya zama minal munabba wanda ake baiwa labari ma'ana Allah yana bashi labari shi kuma ya zo ya gaya wa mutane al'ummiyu wanda yake baya rubutawa baya karatu la ya katubu biyadi wa la ya ƙara'u min kitabi sau da haka ce wadda an kai baya rubutu baya karatu ba wai bai karatu kwata-kwata ba a'a baya karatu min kitabin anai ba zai bude littafi ya karanta a bai iyawa amma zai iya karatu min hibzi ra'asi duk abin da ya ji to zai iya karanta shi su da haka da ka faɗi abu annabi ya ji wannan abin to shi ke zai maimaita shi kuma har da ya maka gyare-gyare ya ƙara ma abubuwan da kan manta baka faɗa ba kuma ka yadda labarinka kai ka zo da abinka bai san da shi ba sai da ka faɗa sau da haka annabi ya ƙara'u lakin bidoni kitab wannan shi ne sau da haka ma'anar cewa baya rubutu baya karatu ma'ana baya karantawa min kitabin amma zai iya karatu da duk hadisan da ya karantar ba shi ya karantar da su ba sannan an masa wahayi ba kiran kutabul wahayi yake yi ba ya yi musu imla'i suna rubutawa to ashe kaga cewa la ya katubu wa la ya qara ma'ana min kitabin labudda min hadha alqaidi dole a sa wannan qaidi a'lamu shine yafi kowa ilimi man asnada anhu arruwat wal hukama duk wani wanda marwaita za su jingina isnadi daga gare shi ko ba su hikima duk wani wanda mai riwaya zai jingina magana ga zuwa gare shi to manzo Allah ya fi shi ilimi duk wani mai hikima da zai jingina magana zuwa ga wani to manzon Allah ya fi shi ilimi sallallahu alaihi wasallama yake cewa wajina'u to yanzu zai shiga wata magana kuma zai ba da labari akan shirye-shiryen da ya yi na hawan taguwarsa daga misra zuwa makka wannan takhayili ne laisa bi hakika da ba sharaɗin adibi sai ya zama yastati'u an yukhayyala shay'an zai iya kirkiro wani abu ya suranta wani abu a kwakwalwarsa ya bada labari kuma ba dan da akwai shi ba to sanan ne zaka iya zaba adibi ko misali adibi zai iya zuwa ya kirkiro wani gari da suna da mutanensa da itatuwa da duwatsu da yawan garin da komai sai ya wage garin haza ya sanna ta hayi fi ilmin adam to wannan shine zai yi mana nan so da haka ya nemi taguwa kuma taguwar ta mai alkawali za ta ɗauke shi daga nan misir ta kai shi a ainihin wato garin makka to shine ya ce wa jina'u taguwa mai katon kundukuki an san kundukuki ko to taguwa mai katon kundukuki daga wajina ne ya ce wa'adatni ta yi mini alkawali izdiyarahu ziyarta annabi sallallahu alaihi wasallama al'ama kuma wannan shekarar wannan shekarar mun ka tattauna da taguwa ta mai katon kundukuki ta ce ta ce ta yi alkawali za ta ɗauke ni kaga da ji wannan kasan ta kai laisa bil haƙiƙa to wannan kenan wanda a makabatul hariri abubuwan nan suna kusan duk akan wannan an ka azata makabatul hariri kamar wasan kwaikwayo ne zai zo ya kirkiro gari da mutane da waye-waye ya ta baka labari amma kuma babu komai sun abu kadde ba sai da ya fada ta irin wannan ne ya ce alwajina wannan taguwar al'inna al'ahadiyya ake kiranta lizzikir saboda an batunta ya gabata duk sanda an ka kawo na kira sun ma'uri da ta ma'arifa to nafsu shai duk sanda aka ce ja a rajulun fa aka ramtun rajula to da rajulun da ar-rajula nafsu shay eh al-awwal aynu sani wa sani aynu al-awwal an gane yawa amma duk sanda aka ambaci na kira aka sake maimaita ta to ta'addadat ja'a rajulun wa ra'aytu rajulan eh to wancan na farko da ba wannan da ba saboda na kirai ne na kirai ne an gane haka ja'ar rajulu ra'aytu rajula shi ma nafsu shay al-awwal aynu sani wa sani aynu al-awwal to wannan dai a ilimin balaga ne kuma qur'ani ya zo da wannan ma inna ma al-usri yusra a gani inna ma al-usri yusra fa inna ma al-usri yusra don haka kowane ya ambanta a ambaci al'usur har sau biyu a ambaci yusur har sau biyu to da al'usur na farko da na biyu nafsu shai al'awwal ainu sani wa sani ainu al'awwal amma yusur na farko da na biyu to ba guda bane na farko daban na biyu daban amma al'usur din tunda ya zo da ma'arifa nafsu shai to da haka al-ma'rifatu idza kurrirat nafsu shai والنكرة خلاف ذلك عكس ذلك والنكرة إذا أعيدت تعددت أي الأولى غير الثانية والثانية غير الأولى to inda an ka samu kuma annakira ala alma'arifa sun ma'u'idat nakira to wannan shi za ku bai ci mana wancan na ba ku sadaka misali ja'ar rajulu fa akaramtu rajulan zukira ma'arifatan awwalan summa kurrirat nakara shi kuma wannan meye matsayinsa sai ku bincika na'am saboda ne hallaka dalil eh ya shi ga ittaqillah wadda'awi ma lam yuqimu bayyinatin abna'uha adiya ba da kan karanta ba hmm kai magana ba dalili to kamar a samu ɗa ne bai da uba kuma sai a kirkiro ne a ce shi ya ubansa shine misalin maganar da ba ta da hujja ka ce kaza halatta ne ba dalili kaza daidai ne ba dalili kaza ba daidai ba ne ba dalili to kamar mutumin da bai da uba sai a ce bari a sama mai wani kuma a ɗauke shi matsayin ubansa mun karanta a wancan karatu gadda'awi malam yuqimu bayyinatin abna'uha adiyahu ba ku muraja a littattafan da ne ina gani ko hmm to Allah ya sawara eh to wannan sai abinci ko kamin wani darasi eh wa mallat ta yi baiwa bai wa'adiha da wannan alƙawalin nata da ya faɗa cewa ta yi ko? ya ce afala an tawi yanzu ba zan naɗe ba alintiwa'u shi ne naɗe abu kamar ka naɗe tabarma haka ko wata shimfiɗa duk dai abin da za ka tara wani abu ba abu hube ba abu to ana kiransa alintiwa to ba zan naɗe ba laha ga ita wannan taguwar tawa iqtida'ihi akan biyan ko kuma neman biyan wannan alƙawalin da ta yi min litutwa domin a nade al-afla'u jam'u falati sararin daji dokar daji inda ba komai sahara domin a nade ma baina na abin da ke tsakanin mu mu misrawa da kuma su mutanen makka al-afla'u shi ne wannan farfajiyar dazuzzuka bi'alu fil batahai tare da bi'in nan ma'anar tama'a ai ma'alu fil batahai tare da wata taguwa wadda ta saba da zama cikin rafi albatahau shine wuri wanda yake rafi-rafi haka eh mai dan dausayi to yana siffanta wannan taguwar tashi cewa ta saba da zama wurin da yake rafi yujhilu han nilu kuma duk sanda ta biyo gun tekun nilu to yakan tsoratar da ita sai ta zabura ta ƙara sauri ma'ana lokacin da ya hauta da zaran an kawo ga kogon nilu to sai ta ƙara sauki saboda za ta ɗauka cewa a bata je ko ina ba saboda misira ƙasa ce wadda ta shahara da ruwa to shi yasa an bar misira ɗin amma duk sanda aka kawo ga tekun nilu ɗin saboda yana da tsawo to sai ta ɗauka ko ina bata je ba sai ta ƙara firgita sai ta ƙara sauri don ta yi sauri ta isa da shi ta kai shi inda yake bukata shi ne makka ya ce kuma waƙat haƙiƙa al'izma'u ƙishirwa shaffa jaufaha ya tsoce duk abin da a cikin cikinta kan ce shaffar rajulu eh shaffar rajulu alma ma'ana ya sha ruwa kuma hadda ɗan ɗigo-ɗigo ɗin nan duk ya tsoce komai bai bari ba an ba shi da fiya wuta to har da yan kwarorin nan da ka saura duk ya so to shine shine ashafu ma'ana yana siffanta cewa ta samu kishirwa ko an karat misra kuma ta dinga musun misra wato garin misra fahaya ita wannan taguwa ta watan firu tana gudun ma laha bina'u duk sanda wani gini ya bayyana li ainiha ga idanunta aw khala'u ko kuma wurin da ake kebantawa don a biya bukata ko kashi ko fitsari shine khala duk sanda ta biyo ta ga wani ginin hmm? sai ta ƙara gudu sai ta ɗauka haka ma cikin misira take da ta biyo ko wani wuri inda ake shiga a ɗan zagaya sai ta ɗauka don su laraba da matun asalatan suna da bayi wanda kamar yadda wani malami ya rubuta ya ce da turawa ba su san bayi ba turawa min kabu sau da haka in mutum zai yi tsari ga kusa ga ɗaki ne haka yi in zai tashi ma jami'atul zaidun sadda aka buɗa ta ita ce jami'a ta farko a duniya a tunis to lokacin aka kuma laraba suka buɗa ta to lokacin wasu tura suka fara shigowa suna karatun larabci a ciki da ciki ne cikin abubuwan da ake karantawa na adab da wake-wake irin su imrol gaisu suna ta ambaton harkar tolar da sauransu to dan ne suka ɗauki wayannan abubuwa da sun ka je sai sun ka fi larabawan ma iyawa ka asali duk abin da gani ga bature to sata yi sata yi to za ka ga hatta yanzu kuma sun fi mu kulawa ta wannan bangaren ko sai ga mutum yanzu ya gida amma bai kyauta ta tola din sa yadda ya kamata ba to wannan kenan wanda wani malami ya ce in ka gina gida to ya kamata ya zan rabin kuɗin gidan toilet ya canye su ya zai ta kama ma ana iya kwana ciki to asali komi da ka gani su medicine din nan yanzu mutumin da ya fara tiyata a duniya musulmi ne kuma balarabe shi ya fara fiɗa duk a wannan jami'a mafi yawanci suka zo suka kwashi abubuwa suka je suka canza su ba su da komai barayi ne kawai to amma in suka sata kuma sai su kyautata abin fiye da ni fiye da masu shi saboda su ba su san ciwon kansu ba to wallahu musta'an Allah dai ya kyauta a yake cewa birkatuha gashi nan in san waka sai a hankali birkatuha makwancin ruwan ƙasan misira birka um, shi ne wurin da ruwa ke taruwa kuma koyaushe ruwan na nan baya fake ba amma ba gulbi ba kuma ba teku ba kuma ba tafki ba duk ruwan da yake yana jayewa ba a kiransa birka a ruwa ne wanda koyaushe ka zo su suna nan ba su raguwa ba su karuwa to akwai su a misara to shi da yake ba da labari ya ce wa'annan ruwan da ke kwance a rafuffuka fa'afabbat ta yi ambaliyar ruwan alama barikiha akan wurin da take durkusawa ita taguwat don daidai wurin birka din akwai wani wuri wanda yake sansani ne wanda tun a wannan lokaci ko tun farko-farkon abin nan musulunci ma da aka wajabta aikin haji to mutanen misira da sauransu in za su je aikin haji yana cikin wurin da suke yada zango za a zuwa dan kwanta a huta saboda akwai ruwa wurin a sha ruwa a yi wanka a yi wanki sannan kuma a sake lodawa a yi ta tafiya to shine ya ce wai wurin da ita dabban nan tashi take gurfanawa sai wannan birka ɗin ta yi ambaliya ta kai ruwa har wurin saboda haka yanzu babu inda taguwarsa za ta kwanta babu inda za ta daukusa kuma daga wannan birkatu ya ce falbuwaibu sai ta tsallaka wani wuri da ake kira albuwaibu shi ma sunan wuri ne duk cikin misra ɗin falhadara'u daga albuwaibu sai wurin da ake yada zango da ake kira alhadarau doyen ga wurare ne da ake yada zango in mutum ya fito daga misira in zai na aikin haji in zai na makka fal babu sai wurin da ake kira kibabu allati taliha wadda ke bima alhadarau fa bi'irun nakhali sai wurin da ake kira bi'irun nakhali rijiyar dabino kenan warrakabu kaga wannan wuri da ake kira bi'irun nakhali to mahaya raƙumma ƙa'iluna suna tsayawa nan su yi baccin rana riwa'u kuma su sha ruwa su koshi su sha ruwa su koshi saboda wuri ne mai kyau ya ce wagadat ailatu wurin da ake kira aila ya zamo ko khalfaha baya gareta wato ta wuce shi kenan abin nan kai ya biyo baya ga shi abin nan bi'irun nakhali sau da haka daga bi'irun nakhali sai ailatu to shi ne ce wagadat ailatun khalfaha ga can gaba garin aila ko wurin da ake kira khaila wasu sun ce ƙarya ne to ya zamo baya gare ta wa hikilun sai wurin da ake kira hikilu shi ma ana yada zango wurin nan wa qarrun sai wurin da ake kira qarru sai wurin da ake kira ƙarru falmagaratul faiha'u sai wani kogo mai farfajiya mai faɗi almagara shine kogo alfaiha'u mai fili mai yalwa haka wanda yana ɗauka adadin mutane da yawa to shi ma ana yada zango wurin mana duwa in gaurare shi ya biyo su amma takhayyulan fa'uyunul aqsabi to daga almagara sai auyunul aqsab shi ma ismul makan ne eh shi kuma mare mari gare na ruwa sosai eh kuma akwai itace wurin musamman kayan zaki shi yasa aka kira shi da al-aqsab jam'u qasb qasb shine rake da ake sha yatba'uha nabku nabku yana biyowa bayan uyunul aqsabi nabku wa tatluha mai bima nabku shine kafafatul auja'u wani wuri da ake kira kafafatul auja'u duk waɗanda sunan wurare ne tsakanin misra zuwa makka da ake tafiyan ƙasa ake yada zango su sunayen amfiyar hakika akwai su amma cewa ya biyo da taguwa wannan shine takhayyula shine takhayyula to wasu karewa amma dai nan zamu tsaya tunda an ɗan shiga wasu abubuwa wani sati in mun dawo sai mu tashi shafi na ashirin da shida ko to a dinga muraja'a sosai fa waɗanda littattafa amfaninsu ne muraja'a ana ɗan rarrike abubuwa in Allah ya ma zaka'i za ka iya haddacewa ka haddace in kuma wannan ya waya to irin kalmomi masu tsada haka yauwa sai ka yi ƙoƙari ka rike su san da ka tashi rera kasida ba wahala in ka tashi ba rubutu shi ba ba matsala kana dai da jari ko yawwa ba ka zo kana rubutu kuma in ka rubuta kalma sai ka yi minti goma kana tunanin ni zai biyowa baya ba to ka gaya kuma wannan yaushe za ka rubuta littafi ya kamata da ka aza alƙalaminka to sai ka kai katima sai ka dawo daga baya ka yi muraja abin da ya kamata ka gyara ka gyara amma ka rubuta kalma kuma sai ka yi wani abu haka wannan ai ba daidai ba ne ko a jaraba za ka ga wasu na haka wayanda su karatun na jaraba ɗaya na suka yi amma wanda ke karatu bi ma'anar karatu to shi bai wannan da ya ɗora alƙalamin shi to sai ya kare ko ba haka bane eh to amma tunda don har da kai don kai jaraba to dole wasu abubuwa su bace eh ka zo rubuta sai ka lake kai kai yake zuwa so da ma don jaraba kai ba kai don ka zama malami ba shi kuma karatu in ka yi shi ba don ka zama malami ba ka bata maka kanka lokaci la yanfa'uka to wallahu musta'an Allah shi mana jagora سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته